إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المؤمنون فاتقوا الله عباد الله واعلموا أن من اتقى الله جل وعلا جعل له من أمره يسرا ومن كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا أيها المسلمون يقول رسولنا أفضل الصلاة والسلام عليه قال الله تبارك وتعالى كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك فأما تكذيبه إياي فقوله لن يعيدني كما بدأني وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته وأما شتمه إياي فقوله اتخذ الله ولدا وأنا الأحد الصمد لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد رواه إمام البخاري قال الله تبارك وتعالى قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في العرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون وقال جل, وقال جل ذكره وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا وعلى الرغم من ذلك إخوة الإيمان فإنه في يوم الخامس في يوم الخامس العشرين من شهر ديسمبر في كل عام يحتفل الكفار بعيد الميلاد المسيح كما يزعمون زورا وبهتانا ومن المؤسف والذي يدمي الفؤاد أن ترى جموعا غفيرة من المسلمين يشاركون هؤلاء يشاركون هؤلاء في احتفال بهذا الاحتفال المؤفق بهذا الاحتفال الذي هو إفك المبين أيها المؤمنون إن عيسى عليه السلام عبد الله ورسوله وهذه هي أول كلمة وهو قالها وهو في مهد أمه قال الله تبارك وتعالى فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم إخوة الإيمان لقد تواترت النصوص عن الصحابة وعن السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم أجمعين تحذر من مشاركة المشركين على احتفالهم في مل- في مللهم في أعيادهم واتفاق العلماء الأمة على تحم- تحريم تهنئتهم أو مشاركتهم في ذلك أو في هذه الأعياد قال الفاروق عمر رضي الله تعالى عنه اجتنبوا أعداء الله اجتنبوا أعداء الله في عيدهم ولا تدخلوا على المشركين في كنائسهم يوم عيدهم فإن السخطة تنزل عليهم يقول ابن قيم رحمه الله تعالى التهنئة بشعائر الكفر المختصة به حرام باتفاق بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم لما فيه من الآيات والذكر الحكيم الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ثم الصلاة والسلام على الحبيب المصطفى محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إخوة الإيمان لقد حاول دعاة الضلالة أن يلبسوا الحق بالباطل ويوحمون الناس أن الاحتفال والتهنئة هي مما أباحها الله من البر والقسط وادعوا أن ذلك من الإسلام كلا ثم كلا هذا دلال مبين وتبديل لمحكمات الدين يوم مسجرما منا مع الله سبحانه وتعالى godiya ya kuma su imani ku ji tsoron Allah matuƙa jin tsoro ya ku mutane kusan cewa Allah subhanahu wata'ala ya halitte mu daga rai guda shine annabi Adam alayhi salam ya ku masu imani ku ji tsoron Allah duk wanda zai magana ya faɗa mai kyau wanda ba za Allah ba Allah ba zai kama shi da laihi ba kyakkyawan magana kuma mu san cewa babu kyakkyawan magana ingantacciya ta gaskiya kamar littafin Allah shine alqur'ani ko kuma magana ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yawan masu girma kusan cewa dukkan abubuwan da ake kirkirowa to bata ne musamman abin da za a kirkiro a sa a cikin addini to dukkan bata kuma in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tana kaiwa zuwa ga wuta Allah ya kare mu Allah kiyaye ɗan uwa masu imani ku ji tsoron Allah tsoron Allah duk mutumin da ya ji tsoron Allah Allah zai sanya cikin lamarin shi sauki duk mutumin da ya ji tsoron Allah idan yana da wata damuwa to Allah subhanahu wataala zai yaye mishi duk mutumin da yi tsoron Allah Allah zai bashi mahuta a lokacin da ya rasa yanda zai yi ya shiga cikin halin kakanikai tsoron Allah zai hudda shi tsoron Allah zai sa Allah ya agaza mishi ya kuma su imani manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa hadisin qudusi wanda Allah ne subhanahu wataala da kanshi rabbul izza yake magana yace bawa na ya karyata ni subhanallah Allah ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake ruwaito hadisi daga Allah subhanahu wataala hadisul qudusi yace bawa dan adam ya karyata ni kuma bai dace ba bai kamata ba a ce bawa ya karyata Allah sai Allah yake cewa karyata ni da yake yi shine da yace wai ba zai iya tada shi ba bayan ya mutu bayan mutu ya mutu ya ce Allah ba zai iya tada shi ba to wannan kamar ya karyata Allah subhanahu wataala sai a kuma Allah subhanahu wataala yace bawana ya zage ni kuma bai dace ba bai kamata ba a ce bawana ya zage ni sai Allah subhanahu wataala yace zagin da ake ma Allah shine mutun yace Allah yana da da wannan shine babban zagi sai Allah ya ce alhali kuma ni ni kadai nike ni ake neman bukata a wajena ban aihwa ba ba aihe ni ba ba na bukatar mata ba na bukatar wani dan agaji ko dan taimako imam bukhari rato da shi wannan hadisi yawan masu girma wannan hadisi yana karantar da mu cewa duk mutumin da bai imani ba da cewa Allah zai tada shi a gobe kiyama to kamar yana karyata Allah subhanahu wataala sai Allah kuma yace ai halitta ta biyu ta yi sauki akan tafari tunda dai Allah ya riga yayi ka ba tare da wahala ba to ka tabbatar da cewa tabbas Allah subhanahu wataala zai tada ka to duk mutumin da yace Allah ba zai tada shi ba to kaman ya karyata Allah wa yazubillah sai mutumin da zai zagi Allah shine duk wanda zai ce Allah yana da da ko Allah yana da mata ko kuma Allah yana da wani abokin tarayya to wannan zagi ne ga Allah subhanahu wataala Allah ya kare mu Allah ya kare halshinan mu Allah subhanahu wataala sai yake cewa wai suka ce Allah yana da da subhanahu shi kuma Allah wadatacce ne wanda yake da ɗa wanda yake da mata yana buƙatar agaji yana buƙatar wani abu na taimako ko na ɗauke kewa to Allah bai buƙatar wannan Allah babu ruwan shi da wannan saboda haka shi yasa Allah babu ruwan shi da ɗa babu ruwan shi da mata babu ruwan shi da wani aboki to duk mutumin da yace Allah yana da ɗa Allah yana da mata Allah yana da wani abokin tarayya to sai Allah ya ce shi Allah ya wadatu huwal gani kuma abin da yake sama na Allah ne abin da yake ƙasa shi ma na Allah ne sai Allah ya ce wai kuna da dalili duk mutumin da zai ce Allah yana da ɗa Allah yana da mata ko wani aboki miye dalilinka akan wannan magana da kawai inji Allah subhanahu wataala sai a maka tambaya a ina ka gani da kai aka yi yaushe ma aka halice ka shekarunka ma nawa ne ya aka yi kasan Allah yana da ɗa ko yana da mata a wani littafi a wani wahayi a wani addini kaga wani duka mutum sai dai ya kame kame magana ce wadda take mara tushe babu wanda zai tabbatar da cewa Allah yana da ɗa bari dai kawai shaidan yake rudan mutane don sa kafurta su ta daga cikin musulunci sai Allah subhanahu wataala yake cewa dan me za ku rika hadin magana da baku sani ba kai baka san ba abu bakka da wani ilimi kuma ilimin ka gajere ne takaitacce ne ya za a yi ka ce Allah yana da ɗa sai Allah subhanahu wataala wata ayar sai yake cewa wai suka ce mai rahama shine Allah subhanahu wataala ya rikida sai Allah ya ce kun zo da wata magana babba kuma ta ƙarya Allah subhanahu wataala yake cewa sama da ƙasa sun kusa su tsage duwatsu ma sun kusa su gangaro daga inda suke su ruguje su zaman to kamar toka dalilin mi dan an ce Allah yana da ɗa ba ƙaramin magana ba ce sai a tuna hudu wanda ta wuce sati wanda ya wuce mutanen da suke ganin cewa za su tafi tare da kiristoci kamar zagin Allah ne suke sun ce annabi isa dan Allah ne maryam mata Allah ce kuma shi ma Allah Allah ne muna magana sati wancan wanda ya wuce akan wannan idi 25 ga wannan wata ko kuma horkon shekara mutum ya rika taya su murna ko ya ji daɗi a zuciyar shi ka ji daɗi an zagi Allah koko za ka ji daɗi an haɗi ma Allah subhanahu wataala magana koko za ka ji daɗi don mutum ya kafurta koko za ka taya mushiriki kafuri horin ciki Allah subhanahu wataala ya hana haka waɗannan ayoyi da muke karanta an masu girma Allah yana magana ne da duk wanda zai ce Allah yana da to su waɗannan kiristoci su ne suka ce Allah wai yana da wai annabi Isa alaihi salam dan Allah ne alhali kuma ƙarya ne babu wani dalili babu wani hujja wai suna ganin dan an halice shi ba tare da uba ba maryam alayhi salam ita kadai Allah ya kaddari da kun fa yakun ta aihi annabi isa alayhi salam sai suka ce a a kowa da uban shi da uwar shi to shi wannan ya aka bai da uba to kenan dan Allah ne shine wannan jahilcin da ya kansu to sai Allah yake buga misali yace inna masala isa inda Allah ka masala adam in kuna ganin cewa wai annabi isa ya dabbaye da uba ne ya zamanto dan Allah to sai mu dibi annabi adam shi bai da uba bai da uwa uwan ma bai da shi annabi isa yana da uwa sai Allah ya ce ku da jahilci na dan adam da kuma karambani da shiga abin da bakar ilimi a kan shi in ka ce annabi isa allah ne dan bai da uba to ga wanda bai da uba bai da uwa shine annabi adam alaihi salam to shi dan wane ne kaga wannan magana ta jahilci dukkan mafi yawa wanda suke addinin kiristanci musamman a yanzu babu zancen kiristanci wancan na annabi isa alaihi salam da annabi isa bai wani zama takamamme ba na da'awa yahudawa suke bin shi gari gari bai taba zama ba a ce sati guda ko wata guda annabi isa alaihi salam ba a ce ba ga gida annabi isa ga inda ya zamna ga inda ya kaza bin shi suke kama bera ko ina har sai da ranar da suka rutsa shi a cikin wani daki suka ce daga yau tashi ta kare za su kashe shi Allah subhanahu wataala ya sanya kamanceceniyar shi wani daga cikin ɗaliban shi suka kashe ɗalibin suna tsammanin annabi isa ne wannan shine annabi isa alayhi salam da yawa daga cikin kiristoci da suke kiristoci a yanzu musan ba wane ne annabi isa alayhi salam babu wanda ya sa annabi isa alayhi salam kamar musulmi alqur'ani ya ba mu labari sura guda su kutumke da akan suratul maryam alayhi salam yana magana akan uwa annabi isa inda za ka kawo wani kirista ka ce mashi ba ni labarin uwa annabi isa ya ta rayu bai sani ba yaya annabi isa ya rayu me alaka shi da mutane wane ne shi bai sani ba saboda mi bai da wani ilimi tacacce wani ilimi haɗaɗɗe saboda ilimin littafi ne kullum ana iya sauya shi a ce akwai nubo kaza akwai nubo kaza akwai sabo akwai ahadul jadid akwai ahadul qadim akwai ahadu wane ne wai a wancan wanda suka kiristanci manganinsu daban halak haram nasu daban kuma na gaba su ma ana yi musu halak haram yanzu vatican suna iya zama su ce yau za a yi zama na wata ɗaya ko wata biyu ko shekara za a sake bibil sabuwa kuma aka hudu a meka musu kuma sai ci gaba da aiki da to akwai batan da ya wuce wannan wani ɗan adam mai kashi da wutsari shi ne zai rubuta dokoki kuma a ce magana allah ne addinin allah ne kuma har kai ka yarda kuma ma bakin wata bai da alaka da kiristanci nasaranci kabila ce addini ne kamar yadda za a ce yahudanci in kai ba ba yahude ba ne to addini yahudanci ba naka ba ne annabi musa an aiko shi ne wajen yahudanci kamar yanzu a ce an aiko wani annabi na hausawa ne zalla sai a samu wani batube ko wani balarabe ko a samu wani barbare ko wa ya kawo ka wannan na hausawa ne in aka ce za a samu annabi in na larabawa ne ko na bare-bari ne ko na zabarmawa ne to kai wata kabila babu wanda ya kawo ka haka tsarin yake a da manzan Allah shi ne Allah ya ce wa ma'arasallaka illa kafatan linnas sallallahu alaihi wasallama shi kadai ne Allah ya aiko shi na kowa amma wancan annabawan da suka wuce annabi Isa addinin shi nasaranci ne sunan addinin nasaranci kai ba nasare ko kai dan Niger ko kai dan Afirka ina kake da alaka da kiristanci in dai ba tumasanci ba da rashin sanin abin da ya kamata kuma mutum ya karanci tarihi waye zo da kiristanci su ne turawan mulkin mallaka musamman kasashenmu nan garbin afirkiya a burkina west babu kiristanci sai da zauwan horon shi tura mulkin mallaka na horon shi su suka jajibo shi suka kawo shi kuma abin bakin ciki su a can sai da suka nike shi suka hosa coci suka hosa masarautu horon shi a tarihinsu kowa ya san akwai zanga-zanga ko kuma akwai juyin juyi hali da aka yi na horon shi can shekaru wanda suka wuce suka ce babu ruwansu da addini babu ruwansu da masarauta suka rushe komi wai amma da dan keta saboda sa mutane cikin hayaniya da suka tashi zauwa mulkin mallaka sai suka dauko kiristanci kiristancin da suka lalata shi suka ruguza shi suka ce babu ruwansu da shi ko yanzu ko gobe a faran shi babu ruwansu da addini kuma wa ya kawo kiristanci Nijar kasanmu kasan musulmai 100 bisa 100 turan mulkin mallaka na faran shi su suka kawo shi a mali akwai kirista ne a suburkina su senegal akwai kirista ne ba karanta tarihi ba daula daula daula Usman dan Fodiyo ko daulatu Kanam tun daga can gabas Borno ko boratu Sudan ba waccan Sudan ba akwai daula ta Sudan daula ta musulunci akwai daulatu Mali ba Mali wannan ba wani yanki ne babba Hassan Niger duk suna ciki musulmi ne zalla da malamai an yi jihadi an yi karatu an yi kaza an yi kaza Quraysh ta zo ta ruguza wannan abin gaba ɗayan shi ta kawo kiristanci kuma saboda mi saboda zalunci saboda haka ya zama dole duk wanda yake da wani kusa da shi na kiristanci wallahi ya gaya mashi magana ta kirki magana mai kyau magana mai daɗi ya kance sai cewa wahala ce yake yi mi za ka yi a kiristanci me a ciki sallah so ɗaya a sati kuma shi ma an ganyi kuma ta gaske ce sallah da kiɗa mine ne tsakaninka da ubangiji allah yi ka bawa wanda za ka bauta ma allah yanzu ka tsara kirista me kake ma bauta allah kai da allah yi ka bawa me kake yi musulmi ya ce ya yi sallah guda biyar ya yi hajji ya yi azumi ya yi kaza ya yi kaza to ku ina irin wani abubuwa to saboda kawo masu girma akwai abubuwa da yawa wanda aka kama na su musamman mu nan afirka bakajen fata abubuwa na cutarwa ko babu wanda ya zo da su kamar turawan horon shi saboda alalata mutane alalata addini alalata al'adu alalata kabilu alalata mulki na mutane alalata zamantakewa na ɗa da uba da shugabanni talakawa duk abin da ka sani na kirki wallahi sai da horon shi ta lalata shi in kaga abin da bai lalace ba to addini ne wanda ke da qala Allahu qala Rasul addinin ma sai da ta lalata shi duk wasu dariku da kuke gani akwai dariƙun da akwai hannun horon shi a cikin kirkira su ko kuma kulawa da su illa addini na sunna wanda su kuma a wajen su ta'addanci ne shi kuma shine addini na gaskiya babu wani abu da suka gyara illa abin da suka lalata suka bata kiristanci addini ne na nasarawa babu wanda ya sa ka kai bakan fata a ciki wallahi wahala ce kake ko wani kai balarabe wa kai ka kirista kiristanci addini ne nasara in aka ce wani nasara ne yawa to kai addinin ka ne kuma alhali ma addinin musulunci ya zo ya share shi yanzu ya zama sai dai labari sai dai mu muna imani da annabi isa alaihi salam shi yasa mun san labarin shi mun san labarin mamashi muna da sura alqur'ani kuma mun yi kirista sanin waye annabi isa mai kiristanci duk kiristan da yake ya kwana a duniya musulmi in dai ba musulmi bane wanda bai karatu ba ya yi sanin mai kiristanci kuma zai iya gaya mashi daga farko zuwa ƙarshe Allah ya ce sama da ƙasa sun kusa su tsatsage su haɗo duwatsu su lalace su zama gari dan an ce Allah ya raɗa to wannan misali ne uwa masu girma kar ku ɗauki abin kayan wasa ne ba kayan wasa bane yanzu wannan masallaci a ce me zai rusa shi sai abun babba to balle a ce sama da ƙasa su rushe su ruguje dutsi dutsi babba akwai dutsi da dan adam ma ya ya sallama bai iya wasa shi to amma in aka ce wannan kalmar da ake cewa Allah ya rada Allah ya rada to wallahi ya kusa ya ruguza wannan dutsi dalilin girman magana da ake hoji ba karamin magana bace dan kada kai wasa da ita kada mutane su dauke ka dan zamani a zaman lahiya a kaza kaza irin magana da muka sati wanda ya wuce da shi ake cutan musulmi a sa shi ya bar addini ya bar aqida Allah subhanahu wataala sai yake cewa sama da ƙasa dan mi dan an ce Allah da sun kusa su lalace sai mala yace wai har yanzu irin wannan ayoyi na Qur'ani da Allah yake ba mu labari akan irin waɗannan abubuwan da girman su to amma zaka samu musulmai da yawa in aka ce yau 25 ga wannan wata sai sun taya kiristoci wannan sallah ta kirsimes kuma ita wannan sallah a kiristancin ma kamar molidi ne da musulmai suke yi 'yan bida'a shi ma bida'a ne bai tabbata ba bai da wani tarihi na labari shi kan shi wannan sallar da ake na kirsimas wani ne ya tsara shi to saboda haka kenan allah subhanahu wa ta'ala sai ya ce wannan girman sama da ƙasa su lalace dutse ya rahwadi to sai kuma kai kaje kai wannan sallah kuma alhali sallar da za a rika cewa ne ko a bada goyon baya akan cewa Allah yana da ko Allah yana da mata ita ce Maryam alayhas salam subhanallah to wannan yana daga cikin abin da zai sa idanuwa su hawaye mala yace dalin ganilin ganin diyawa daga cikin mutane haka suke aikatawa kuma sai ga wani hasiya kashe kudin shi wani ma zai iya bulaguro wayazu billah wani abokin shi kirista wai zai je ya taya shi za su yi sallar wani ma zai je shiga coci a zamana da shi wai ya zubilla wani ma zai ci abincin wanda ko malamai wasu malamai suka ce haramu ne abincin ma in dai an yi shi don cewa Allah uku ne aka yi wannan yanka an yi wannan yanka ne don cewa annabi isa dan Allah ne haramu ne in ka ci ka ci haram wuta balbal kake ci annabi isa alaihi salam bawan Allah ne ko manzon Allah ne horkon mutane da suka isko shi bayan mamashi ta zo da shi cikin gari ana kika samu ɗake biki arme ba maryam fasharat ilai sai ta nuna musu annabi isa ta ce musu a ni wannan abu ya yi ƙarina amma gashi yaro ƙarami annabi isa a cin zanen goyo sai maryam uwashi sai ta nuna wa mutane saboda ana tuhumarta kada a ce ta yi alfasha sai ta ce ku kalle shi gashi nan sai annabi sai suka ce to ke ya za a yi mu yi magana da jinjiri karami ina jinjiri ya taɓa magana sai karab ya kama magana ya ce inni abdullahi a ta kitab ya ce ni bawon allah ne kuma annabi ne allah ba littai yana karami a cikin zanen goyo abinda kirista bai sani ba ya ce kuma ya sa ni annabi ya sa ni mai albarka duk inda nike kuma ya sa ni mai ba da zakka ne mai yin biyayya ga wannan mamata ina mata biyayya kuma Allah bai sa ni ba wanda yake mara rabo ne sai ya ce amincin Allah ya tambaya- ya tabbata a gare mu lo- a a gare ni radda aka aihe ni da radda zan mutu da radda Allah zai tada ni ashe ba Allah bane ba dan Allah bane amincin Allah tabbata a gare ni ya ce radda aka haihe ni da radda zan mutu da radda za a tada ni a gobe kiyama don hisabi shi ma bawan Allah ne isa alaihissalam kuma shi ya wada haka da bakin shi sai Allah ya ce zalika isa bin maryam ya ce kun ga wannan labari shi ne labarin isa dan maryam alaihissalam ya ce kuma kawular haƙƙi daga wannan magana babu wata magana ta gaskiya in ka bar magana da Allah ya bada labari akan Annabi Isa alayhi salam bawan Allah ne manzon Allah ne to in ka wuce wata magana ko ka rage babu wata magana ta gaskiya Allah ya ce fihi yamtarun allazi fihi yamtarun suke shakku yanzu wani kirista ne wane ne duk girman shi malamtar shi a kiristanci yazo ya hodi bayanin Annabi Isa alayhi salam ya yake bai iyawa bai sani ba shakku ne wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza shi yasa kiristocin ma daban-daban daban wannan su ce daban protestant wannan catholic su ma su ce daban kaza ne akwai wanda ba su yarda ba dan Allah ne akwai wanda ba sun yarda akwai wanda sun da Maryam Allah ce mata Allah ce ba Allah bace gashi nan sabani iri iri ba su da tabbas addini suke na rudu shi yasa Allah ya ce ghairul maghdubi alaihim waladdallin addallin malamai suka ce su ne kirista ba su da wani asasi na ilimi kawai zance ne molanka ne kawai tsaye ake ana magana babu dalili babu hujja to Allah ya ce wannan shine magana Isa alayhis salam magana ta gaskiya wanda ake shakku bai dacewa ga Allah subhanahu wataala ya riki wani da bai kamata ba Allah shine in ya ga dama sai ya ce kun fayakun wannan kudura ce girman mulki ne na Allah subhanahu wataala kuma Allah madaukakin sarki shine wanda yake da hanya mai kekkiya wanda take zuwa gidan aljanna ƴan uwa masu girma malamai magabata wanda suka wuce sun mana magana akan cewa bai dace ba za mu ɗauki magana guda ta umar faruk sahabi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama khalifan shi na biyu wanda yake cewa ku nisanci makiya Allah a cikin idin da suke yi musamman mushrikai a cikin coci yace kakku tai can kuma ku nisance su yace saboda mi kushin Allah yana saukowa to yanzu ka diba Allah ya ce in an Allah yana da sama za ta yi hadowa to sai kai kaje kaje ka shiga cikin wani daki kuma ana ta kida ana cewa Allah yana da ko kuma dan Allah to kaga kenan kushin Allah yana saukowa anan Umar dan Khattab sai ya ce ya ku masu imani ka ku rika zuwa irin wannan wuri bai dace ba bai kamata ba Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala yake cewa yin barka da kuma mutum ya shiga ayi da shi wani sallah na kiristoci ko ma na wani addini daban in dai ya keɓanta cewa ba addini addini ne nasu to yace wannan haramu ne bittifak malamai gaba daya babu wani wanda ya saba dan wa masu girma lalle dole mu tsaya da kyau mu karanci addinin musulunci dan mu san ya yake ciki mu san meye alakan musulunci da sauran addinai mu san meye alakan musulunci da sauran mutane musulunci bai hana mu'amala ba musulunci bai hana zaman tare ba musulunci bai hana ba kasuwanci da wani ko da ba yahude ko ba nasare kamar da makwadi ta ce wanda ya wuce amma menene ana samun wasu sai su ce da Allah subhanahu wataala ke cewa an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim ku zamna zaman lahiya ku girmama su ku yi kaza sai wani malami ya ce ai yana daga cikin girmama kirista ka je rassallar shi ka je coci don ka taya shi yana daga cikin samun shi farin ciki ka iske shi gida ka ce mashi barka barka to kaga wannan malai ce bata ne kuma wannan yana daga cikin mutanen da suke kai mutane zuwa ga bata bayan Allah subhanahu wataala ya bayyana gaskiya wannan aya ba ta nuna haka wannan aya tana nuna cewa abinda ba addini ba amma ka zo cikin musulunci to babu dan uwa sai musulmi Allah subhanahu wataala ya samu dace Allah ya gwada mana gaskiya gaskiya ce bamu ikon binta Allah subhanahu wataala ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ya bamu ikon guje mata abin da yake na daidai Allah subhanahu wataala ya bamu ladan wanda yake na kuskure ne Allah subhanahu wataala ya gafarta wa muna tawassuli ga Allah subhanahu wataala da ayyukan mu kyawawa wanda ba su da lahiya daga cikin mu Allah subhanahu wataala ya ba su lahiya waɗanda kuma suka rasu da iyaye da kakannu da sauran ‘yan uwa musulmi Allah subhanahu wataala ya ji kansu Allah ya haskaka kabarinsu Allah subhanahu wataala ya sanya su cikin aljannar firdaus ƙasanmu Nijar muna roƙo wajen Allah subhanahu wataala Allah ya kawo mana zaman lahiya Allah ya kawo mana duk wani sharri duk wanda yake nuhatar Nijar da 'yan Nijar da sauran musulmin duniya gaba ɗaya da wani sharri ko wani kaidi muna fata wajen Allah subhanahu wataala mai da mushi Allah ya zamanto gatan mu Allah ya zamanto shine jagoran mu subhanahu wataala muna roƙo wajen Allah duk abin da ya tsanani Allah ya kawo mana sauki duk abin da ya karhin mu Allah subhanahu wataala ya shige mana gaba da ƴaƴanmu da matanmu da mu gaba daya muna roƙo Allah subhanahu wataala ya kare mana imanin mu Allah ya samu daga cikin bayu na gari Allah kuma ya samu wanda za su rabauta daga aljannar firdaus Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد المجيد ربنا حول لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة وارزقنا تلاوته آناء الليل وطرف النهار واجعله لنا حجة رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله